الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باك انوا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci yau lahadi biyar ga watan ramadan ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 447 wanda ya dace da 22 ga watan biyu miladiya 2026 ci gaba da karatun muna tafsirin alkur'ani mai girma jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 40 daidai yau za mu tashi a farkon aya ta 41 a cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin ihya'u sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon allahu subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da zaman lafiya da sauran dukkanin garurukanmu gaba ɗaya kai tsaye babu wani tambaya za mu shiga karatu wa billahi tawfiq wa alaihi tukulan wa bihi nasta'in wala hawla wala quwwata illa billah na'am
bismillahir rahmanir rahim ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وبنجي سبحانه وتعالى yace walaƙad istuhzi'a bi rusulin min qabli haƙiƙa an yi isgilanci ga annabawa manzanni da suka gabace ka duk wani manzo da ya zo da irin saƙon da ka zo da shi an masa isgilanci an masa ba'a an cutar da shi an zage shi an gaya masa maganar banza duk abin da aka maka to ba kai ne farau ba Allah yana lallashin manzansa ne sallallahu alaihi wasallama annabin rahama ɗan gatan Allah wannan tasliya annabi yake mishi yana rarrashin shi ana ba shi haƙuri hakika an cutar da manzanni kafin kai amma fa haka billazina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un waɗannan da suke isgilancin sai sakamakon abin da suke wa isgilanci ya sauka a kansu na fushin Allah na ukuba na kamun da Allah ya musu tun daga nan gidan duniya dan Allah subhanahu wata'ala a cikin hikimarsa akwai waɗanda in sun saba mishi yana kama su tun daga nan gidan duniya kuma wannan ya mafi alkhairi Allah ya ainihin kama ka da laifi idan har ya kama ka da laifi watakila wannan ya zamo sanadiyar tubanka kenan da kuma gyaruwanka an fahimci wannan abin da kyau ya tabbata cikin hadisi ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wasallama yace idza ra'aita Allah yutil abda ma yuhibbu wa huwa musirrun ala ma'asihi fa'alan bi annahu istidrajun minhu subhanahu wa ta'ala ya ce idan har kaga Allah na bawa bawa duk abin da bawan ke so na duniya masu rabar wannan ku na kaga kai ya isa ka raba a waje Allah subhanahu wa ta'ala in har kaga yana baiwa bawa abin da yake so kuma yana sabon Allah shine wa huwa sirrun alama asihi matukar mutum yana sabon Allah kuma ya ci gaba da saba wa Allah amma yana samun ɗaukaka yana samun ci gaba Allah na bashi lafiya duk abin da ya nema zai samu da ya tsaya takara zai ci duk abin da ya sa gaba sai ya yi nasara kuma yana sabon Allah to sai annabi ce fa'alam ka sani bi annahu istijrajin minhu subhanahu wa ta'ala talala Allah ke mishi istijraji ne ba alkhairi bane ba wannan ba shi ke nuna Allah na son shi ba Allah ne ke masa jinkiri a lokacin da zai kama shi zai ainihin rena wayo shi to kar ka ga mutum na ci gaba a duniyance ka ɗauka wai shi ya yi nasara wannan ba shi ne nasara ba nasara kaɗai shi ne zamo kana bin Allah sau da ƙafa nasarar duniya wata nasara ce da take da limit cikakken nasara shi ne ya zamo Allah da manzo kana kan tafarkinsu Allah ya soka wannan shi ne ka yi nasara a rayuwa to shine Allah yake cewa waɗanda suke annabawa izgilanci da yawa daga cikinsu sakamakon abin da suka aikata ya sauka a kansu Allah ta'ala ya kama su sai Allah ya ce mi قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون Allah ce kul ka ce da su kafurai man yakla'ukum bil-laili wan-nahari min ar-rahman wane ne zai kare ku a dare da yini in ba ar-rahmanu ba wa ke ba da kariya wa ya bari muka zauna lafiya wa yake ba mu lafiya wa yake ba mu iskan da muke shaƙa wa ke ba mu daman mu yi bacci lafiya mu tashi lafiya wa ke aikata wannan in ba Allah ba to shine ce kul man yakla'ukum bil-laili wan-nahari wane ne zai ba ku kariya a dare da yini minar rahamani ai in banda ar-rahamanu wasu malamai suka ce a'a kul man yakla'ukum bil-laili wan-nahari wa zai ba ku kariya a dare da yini minar rahamani daga shi rahamanu in ya nufin kama ku da azaba kowane fassara kuma zai shiga in ma ya zanto babu mai ba da kariya a dare da yini in ba Allah ba shi ke sa a shiga mota a sauka lafiya shi ke sa a hau mashin a sauka lafiya a hau keke a sauka lafiya a hau jirgi a sauka lafiya a taka sayya dama a sauka lafiya duk Allah ke bada wannan dama haka ne ko ba haka ba sannan kuma idan Allah ya yi nufin ya kama ka da azaba babu wanda zai baka kariya duka wannan iko ne na Allah subhanahu wata'ala dan adam kuma duk siyan shi ya san cewa haka ne sai Allah ce bal hum an dhikra rabbihim muridun Allah ce bal bari ma dai hum su kafurai an dhikra rabbihim muridun kawai suna kau da kai ne ga barin ambaton ubangijinsu suna kau da kai ne suna bijirewa ambaton ubangiji da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala wajen kaɗaita shi da bauta da ambaton shi a cikin ibada wannan sai ke tabbatar da cewa ashe da yawa daga cikinsu masu kafircewa Allah ne akan sani don wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah da zaka tambaye su waye halicci sama da ƙasa za su ce Allah ne to idan Allah ne ya halicci sama da ƙasa dan me ba za a bauta masa shi kadai ba Allah shi ya halicce ka eh shi yake kashewa eh shi yake rayawa shi ke kawo dare shi ke kawo yini shi ke saukar da ruwan sama shi ke ba da lafiya ta da shi ya kamata a bauta wa kenan duk wanda ba shi da wannan siffan bai kamata a bauta mishi ba shi na Allah ce balhum an zikir rabbihim uridun sannan duk wani wanda za ka rike a matsayin abin bauta ko menene shi za ku tashi ran tashin kiyama kuna ainihin la'antan juna wayal anu ba'dukum ba'dan wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin yana Allah tsine muku albarka ko kai ta tara mana ƙasa su kuma yana Allah tsine maka albarka kai ka halakar da mu ka ce mana kai zaka cece mu kowa zai dinga tsine wa kowa zai kai so suna cewa inna ta'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim da'ifaini min al'azabi wa la'anhum la'anan kabira a wata ruwaya la'anan kathira duk ta tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam sai Allah ya ce mi أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون
Allah ce amlahum alihatun ko kuma suna da waɗansu ababen bauta suna da waɗansu ilahu wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala tamna'uhum wanda za su ba su kariya min dunina daga gare mu in muka yi nufin kama su da azaba ba wanda zai ce yana da shi Allah sai ya ce la yastati'una nasra anfusihim ba za su iya taimakon kawunan su ba wala hum minna yashabun sannan kuma ba za a ainihin ba su kariya ba daga gare mu idan muka nufashi kama su da ainihin azabar mu anan Allah abin da ke cewa shine amlahum alihatun su waɗanda suka kafircewa Allah shin suna da waɗansu allolin tamna'uhum min dunina wanda za su iya kare su su ba su kariya min dunina daga azabar mu in muka yi nufin kama su idan Allah ya yin aiko da wata azaba a duniya ba wanda ya sai kare ɗan adam babu shi ke sa duk lokacin da abu zai faru zaka ga gashi nan zai faru ba wanda zai hana shi faruwa kana ji kana gani kaga mota ta kibe kana ji kana gani kaga wani abu ya faru a gabanka ba yanda ka iya shine su suna da wasu alloli wanda za su ba su kariya bin dunina idan muka yi nufin kama su da azaba sai Allah ce la yastati'una nasra anfusihim ai su kansu allolin nasu ma ba za su iya taimakon kawunansu ba walahum minna yushabuna sannan ko ba za a ba su kariya ba idan muka tashi kama su da laifi shi yasa Allah yake cewa innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum waɗannan fa da kuke kira wanda ba Allah ba bayi ne irin duk wani abu da zaka kira kowane ne shi bawa ne irinka idan zaka faɗi kace shehu shi wannan shehun shi ma bawa ne inda ya isa dan me ya mutu ai bai kamata ya mutu ba ban gane ko kun gane ba duk wanda zaka kira ibadun amsalukum haka Allah ce su ma bayi ne irin Allah ne ya halicce su kuma ya kashe su an san shekaran da aka haife shi an san kuma shekaran da ya rasu to ya zaka faɗi kuma ka kira shi kun fahimci wannan abin da kyau sai Allah yake cewa fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin ku kira su man ku je ku tsaya a kabarin su ku kwala masa kira ya amsa in har da gaske kuke su ma'alloli ne duk wanda zaka kira wanda ba Allah ba idan mutum ne idan gunki ne na dutse ne ko na bishiya ne ko menene kwala masa kira ba zai amsa ba da zaka mangare shi ba zai kare kanshi ba shi kuma wannan da kake cewa ai saboda shi jikan annabi ne shi yasa muka makalkale mishi to ai da annabi ya kamata a makalkalewa dan kaka ya fi jika kun fahimci wani abin da kyau Allah sai ya ce alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha qul ud'u shuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun inna waliyya Allahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin Allah shi kadai ne abun bauta ba a hada shi da kowa in zaka fadi ka ce subhanallahi ko hasbunallahu ko bismillah kira sunan Allah amma haramun ne ka kira sunan kowa mala'ika jibrilu ne annabi ne kowa ne ne haramun ne annabin ne ce kar a kira sunan shi a kira sunan Allah ina fata an gane shi annabin shi ya hana da kanshi to idan kana masa da'a ka bi magana shi alaihi salatu wassalam shine la yastati'una nasra anfusihim wala hum minna yushabun sai Allah ya ce بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون Allah ya ce bal bari ma dai matta'ana ha'ula'i mun jiyar da waɗannan daɗi ne wa aba'ahum da iyayensu hatta tsala alaihimul umur har zamani ya musu tsayi kawai jin daɗin duniya ne musu yawa shi yasa suke abin da suke ɗan adam idan Allah ba shi lafiya da tsawon rai sai ya fara shigantaka amma Allah na jefo masa rashin lafiya sai ya rena kanshi sai ga ya koma ga Allah ka gan shi a gadon asibiti da carbi yana ja a lokacin ya koma ga Allah amma in yana lafiya kalau gani yake ya fi karfin kowa sauro Allah zai turo ma ya tare ma da hankali sauro kadai haka ne ko ba haka ba cinnaka ta shiga riganka za ka gane Allah shine Allah dutsiyarka ko sarki ne yanda yake zaman nan baya magana yana girman kai da cinnaka za ta shiga rigan shi wallah da kun sha mamaki dole zai ce sallama ayi sallama zai shiga gida dole sai ya ji ya cire to da kaga wata yar karamar halitta ce ta Allah ta nuna ma kai baka isa ba to ina ga wanda ya halicce ta kuma shine ce bal matta'ana ha'ula'i wa ba'ahum kawai jiyar da su daɗi muka yi da su da iyayensu hatta tsala alaihimul umar har zamani musu tsayi ya ce a fala ya rauna anna natil ardanin kusa hamin a tarafiya shin ba sa gani ne mu muke zakkewa ƙasa mu muke zuwa mata nan kusu ha muna tauye ta min a tarafiha daga ainihin gefe gefenta wannan kalman malaman tafsiri sun kai sun kawo dangane da menene ma'ananta akwai irinta a cikin suratun ra'adi Allah ya ce awalam yarau anna natil arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la muaqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab dab da bakin boda ko alarama to wannan ayan da wannan malamai sun tattauna wani sako suke isarwa maganganu da malamai suke manya manya sune guda biyu magana ta farko shine cewar afala ya rauna anna natil arda nanqusuha min atrafiha da wancan ta cikin suratul ra'adi suka ce abinda Allah ke nufi shin ba sa gani muna baiwa musulunci rinjaye akan mushirkai musulunci na samun galaba akan kafurai musulunci a ta masa kulle-kulle a ta masa makirci shekaru aru-aru an kasa kai shi kasa in ba Allah ba zai shirya wannan abu duk abin da za a kulla musulunci zai ga Allah ya warware yanzu ka ɗauki falastinu shekara wajen tamanin ana musu ruwan bama-bamai ana kama su ana kashe su a duk har yau suna nan idan aka zo aka yi bama-bamai aka yi ruguje-ruguje da an ɗan tsagaita wuta abin da ke damun isra'ila shine da an ji an yi ricin agreement na wakafa italakun nar ceasefire abin da za su fara ji shine kiran sallah kawai sai ka ji kiran sallah to wannan abin ya fi musu ciwo sai su ɗauka kowa ma ya mutu duk ladanan sun mutu sai su ɗan yaro ƙarami ɗan shekara bakwai ya shiga masallaci Allahu akbar Allahu akbar ce har yanzu suna nan shekara tamanin ana abu guda ɗaya kisa ba wanda zai kai musulunci ƙasar ganin hattashin kiyama to shine a fala ya rauna anna natil arda nan qusuha min atrafiha fasara na biyu malaman da suka ce ba sa gani cewa yau da gobe kullum ana mutuwa kakanka ya mutu babanka ya mutu kawunka ya mutu babbanka ya mutu wanka ya rasu kaninka ya rasu abokinka ya rasu to kai kana nufin ba za ka rasu ba dole kai ma za ka mutu duk kunnen da ake bashi labarin an yi rasuwa wata ran shi za a bada labarin shi ma ya rasu wannan ka'ida ce to suna ji suna gani dare da rana kullum Allah subhanahu wa ta'ala na kai mazaje ƙasa to kai ma dole ka kwanta a ƙasa abu na uku shine malaman da suka ce daga cikin ka Abdullahi bin Abbas yace ainatil arda nan qusuha min atrafiha ko motar ulama'i malamai su dinga rasuwa za ka ga a duk zamani idan malami ya rasu ba a replacing din shi duk malamin da ya tafi ya tafi kenan ba a maimaita irin shi haka ake abu shi yasa lokacin da abdullahi bin abbas ya rasu sai zaidu bin sabit daga cikin manya-manyan alaramomi kenan wanda shi ya aikin tattara alkur'ani a lokacin abubakar as-siddiqu shine ciyaman kwamiti na tattara qur'ani ba qur'ani festival ba fa an gane ku tattara qur'ani to sai aka ce mishi abdullahi bin abbas ya rasu sai yake cewa fawallal masani ba'da hassan wa ibnihi a hassan bin sabit shine aka bashi labarin zaid bin sabit ya rasu hassan bin sabit ya shahara da wasa manzan Allah yana cikin mawaƙan annabi alaihi salatu salam waƙa mai ma'ana wanda babu shirka a ciki babu sabon Allah babu kiɗa babu rawa tsantsan baiti na ilimi kamar yadda irin su masu ishirina suka yi tsantsan wasa annabi wanda kowane abu za a samu masa mahalli a aya ko hadis irin wannan baitin duk inda hassanu ma ya kuskure annabi na gyara mishi to hassanu bin sabit aka ce da shi ai zaid bin sabit ya rasu wanda yake babban alaraman sahabbai ne sai ce fawallal masani fawallal qawafi ba'du hasana wa ibnihi fawallal masani ba'da zaid ibn thabit sai ce wai qur'ani ya riga ya tafi ya juya da baya tunda zaid dan sabit ya rasu sai ce haka nan baiti ma ya tafi duk ran da aka ce shi hasanu baya duniya dan shi abdurrahman ma baya duniya saboda dan shi ya gaje shi a wajen baiti ya ce mu biyun nan duran da muka rasu yadda ƙur'ani ya tafi saboda rasuwan zaidu haka mu ma baiti kan ya tafi kuma haka ne duk wanda ya tafi zaka ba a maimaita irin shi tun daga lokacin sahabbai kuma har yau in ka ɗauka kowa a ƙasar nan a kowane firka idan mutum ya tafi ba a maimaita irin shi idan ka ɗauki misali ahalus sunna tun da malam mamur gumi ya rasu ba a maimaita irin shi ba kuma zai wahala a maimaita matsayin da yake kai ba wanda ya replacing wannan kujerar sai dai ka zauna kai ta hayaniya amma ya tafi da komai idan ka ɗauki gidan ƙadiriya tun da shai nasu da kabare su har abada ba za a maimaita irin shi ba da karatun da izza da duka ya tafi da kayan shi an gane ko to haka duk firaku in ka ɗauka haka za ka abu ne yanzu adal misali da shak ɗaya rubuce da su za a maimaita irin shi a gidan shi ne har abada ba za a maimaita ba ya tafi da kayan shi to haka abun yake kun fahimci wannan abun da kyau to idan ka ɗauki irin su imamul albani ba za a maimaita irin shi ba ya riga ya tafi in ka ɗauki bin bas ko ka ɗauki ibn al-usaimin to haka abun yake shine nan kusu hamin atarafiha duk wani malamin da ya tafi kuma za a zo zamanin da malamai su ta rasuwa haka annabi ya ce annabi yake cewa inna allaha la yanzi'ul ilma intiza'an yanzi'uhu min qulubil ibad Allah ba zai zara ilimi daga zukatan bayi ba a ce ga wani malami an waye gari ilimin ya kare wannan har abada ba zai yi ba ba gane ko kun gane ba za ka ga mai kuɗi a ce ya talauci Allah sarki da wane ne fa amma yanzu babu za ka ga honorable yanzu ba honorable ba ne ba za ka ga executive chairman na local government ko executive governor ko wane ne shi yanzu ya zama tsohon gwamna ko tsohon kansila ko tsohon ciyaman ko tsohon shugaban kasa ko tsohon sanata ko tsohon kaza ko tsohon kaza amma babu tsohon malami a ce da malami ne yanzu ba malami ba ya sauka kun fahimci wani abin da kyau sai dai ya mutu za a samu tsohon komai da ana masa jiniya yanzu babu jiniya yanzu ya wuce ba baka san shi ba na ce maka ai wane ne wannan da kuma in zai wuce kowa sai ya san ya wuce motoci goma sha da mashina da jiniya da masu muzurai yanzu shi kaɗai ne daga shi sai direban shi suna hira akwai wanda ya ce sai ya samu miskol kamar dubu kaza a rana ya ce amma tun da suka sauka yanzu ko kiran shi ba a yi ce ta waye bai kira ka amfanin ka ya ƙare kwanan nan ɗan wani shugaban ƙasa ya irin wannan magana ya ce da ana yawan kiran shi yanzu ba mai kiran shi to nan kusu hamin ƙatarafi haki ne daga cikin to annabi sai ce idan Allah ya tashi ɗauke ilimi ba zare shi yake ba daga zukatan malamai a sai dai malaman su yi ta mutuwa annabi ya ce hatta idza lam yabqa alimun za a zo zamanin da duk gari gaba ɗaya ba mai ilimi ittakhadha an-nasu ru'usun juhala sai a samu su jahilai su sa rigar malunta suna da zakin baki da surutu annabi ya ce fa afta bi ghairi ilmin su yi ta fatawa babu ilimi fa dallu wa adallu su bata su batar jahilai kuma sun dauka sun yi karatu alhali ba san komai ba kawai surutu ne to yana daga cikin nan usu hamin a tarafi hakena Allah ya ce wallahu ya hakuma a waccan ayan la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab anan sai ya ce afahumul ghalibuna shin su kafare su ne masu rinjaye ko mu ne masu rinjaye inji Allah subhanahu wataala tabbas Allah shike da rinjaye yasa ce wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktharan nas la ya'lamun Allah shi ne mai rinjaye a kan al'amarin shi amma kash mafi yawan mutane ba su gane haka ba shi yasa suke ta kulle-kulle suke ta waɗansu abubuwan da bai dace ba sai Allah ya ce mi قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين Allah ce kulka ce da su inna ma unzirukum bil wahyi kadai dai fani ina muku wa'azi ne da wahayi duk abin da annabi ke faɗa ba san ran shi bane ba ba ganin daman shi bane ba duk abin da ya faɗa wahayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wala yasma'u summu du'a kurame kan ba sa jin kira idza ma yunzarun ko da an musu gargadi idan aka kira su idan aka musu gargadi idan aka musu wa'azi sun riga sun kurumce summun bukum umyun fahum la yarji'un summun bukum umyun fahum la yaqilun duk a cikin suratul baqara yace summun bukum min fi dhulumat cikin suratul an'am kurame ne bebaye ne ba sa hankalta suna cikin dubbai duhun kafirci to a nan sai Allah yake cewa kulka ce da su inna ma abun sani kadai unzirukum ina muku gargadi na bil wahayi da wahayi a nan ne malamai suke cewa duk abin da annabi ya furta aya ne ko hadisi wahayi ne shi yasa yan qur'aniyun yan tatsina yan kalakatu yan qur'ani zalla abinda suka kasa ganewa qur'ani ne tabbatar da haka ka ɗauki cikin suratul hashiri Allah ya ba da labari lokacin da aka yi yaƙi tsakanin annabi da yahudawan banu nadir banu nadir yahuda ne daga cikin yahudawan madina yahudawan madina guda uku ne akwai banu ƙwaraiza akwai banu nadir akwai banu ƙainuka to su banu nadir annabi ya yi yaƙi tsakaninsu da shi saboda warwar alkawari da suka mishi to a wannan yaƙin da aka yi na daga cikin babban abin da sahabbai suka musu shine sun kewaye garinsu gaba ɗaya an hana su fita ba shiga ba fita sannan annabi ba da daman manoma ne musamman noman dabino annabi ce a dinga sare duk wata bishiyar dabino a dinga lalata gonakansu yadda dole he sun fito sun yi saranda ƙarshe bayan kwana da kwanaki suka fito suka yi saranda annabi ba su sharaɗin sharaɗin farko su bar madina gaba ɗaya an kore su na biyu duk makami ko wuka ne ka su ɗauka su bar shi su ɗauki kayansu duk abin da raƙumi zai ɗauka su ɗauka amma in ba wannan ba kar su ɗauko mai to Allah sai ce ma qata'atun min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idnillahi wal yukhzi al fasiqin da suka zo suna ta sassare bishiyan dabinon nan annabi ne ya ce a sare ai babu aya akan wannan abu a lokacin ba aya ce ta sauko ba aka ce annabi ka ce su yi ta sare bishiyoyin dabino annabi ne ba da umarni kawai ku sare hadisi din kenan to Allah sai ce ma qata'atun min linatin babu wata bishiyar dabino da kuka sare ta aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha ko kuma kuka batta ba ku sare ba tana kan tushenta sai ce fa bi idnillahi kun yi hakan ne da umarnin ubangiji ina fata an gane ashe umarnin annabi shine umarnin ubangijin kenan yace fa bi idnillahi wannan umarnin da annabi ya baku izini ne na Allah subhanahu wataala sai duk abin da annabi ya faɗa umarni ne shine inna ma unzirkum bil wahyi ina muku wa'azi ne da wahayi ba ina faɗa bane daga ainihin ra'ayina ko daga tunanina Allah ke sanar da ni ni kuma na sanar da ku ke sa annabi ko mafarki yayi aka ce ya aikata abu kaza wannan mafarkin wahayi ne sabanin ni ko kai Allah subhanahu wataala ya faɗa a wurare daban-daban a cikin alƙur'ani ne girma cewar maganganun da annabi yake alaihi salatu wasalam bayanin qur'ani ne wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa nan ma yace inna ma unzirkum bil wahayi ina muku wa'azi ne da wahayi shi yasa wata rana an dawo daga yakin tabuka an zauna a wani wuri ana hutawa kan hanyar dawowa madina sai tsakanin tabuka da madina tafiya ne mai nisa wajen kilomita dubu ko makamancin haka sai aka zauna ana hutawa sai taguwar da annabi yake kai sai ta shiga cikin jeji yawo sai aka neme ta aka rasa ko ba ga lokacin da ta sulale ta yi wani wuri ba aka zo ana ta nema ba a ganta ba sai munafukai suka ji daɗi suka ce kun gani ko ina wani annabi ne ana masa wahayi raƙumin shi ma bai sai inda take ba inda shi annabi ne ya faɗi inda raƙumin take ma suna cikin wannan magana Allah ya kuma mala'ika jibrilu ce raƙumin tana wuri kaza cikin wani dutse ta ɓuya a jiya ɗauko ta sai annabi ce da sahabbai duk abin da nake faɗa ni ban san gaibu ba Allah ne ke sanar da ni a ɗazu da kuke wannan ƙananan maganganun ku munafukai Allah bai sanar da ni ba amma yanzu ya sanar da ni raƙumin tana wuri kaza a ji a samu ta ina fata an gane kaga unzirkum bil wahayi kenan duk abin da annabi ke wahayi ne alaihi salatu wassalam shi yasa wani mai baiti yake cewa Allah jikan a mai infiraji aliyu na mangi ya ce ya fi kowa faida uwe aikowarsa duhu ta yayi zuciyar kowa ta waye ga sifa mai ba da ƙayi ga kyauta ba da kwarmato ba alaihi salatu wassalam qul inna ma unzirukum bil wahyi wala yasma'u summu du'a idha ma yunzarun ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ولئن مستهم نفحة min azabi rabbika inda a ce wani dan yanki kaɗan na azaba daga ubangijinka zai same su nafhatun ibn kasir ce adana shay'un min al'azab wani ɗan azaba kaɗan da Allah zai ɗan saukar masa da ɗan wani azaba kaɗan shi azzalumi wani ɗan rashin lafiya ko wani bala'i daga ubangiji la yaqulunna sai ka ji suna cewa ya wailana kai mu inna kunna zalimin lalle mun kasance azzalumai ba mu kyauta ba mun yi zalunci mun saba wa Allah subhanahu wataala ya Allah mun tuba Allah ka kawo mana mafita dan adam yana da abun dariya kaga mutum ya yi laifi ya yi laifi ya yi laifi ran da Allah ya kama shi sai na wayo Allah na ya koma ga Allah kuma wayo Allah na Allah na tuba Allah ka yafe min ya shiga hannu kenan amma kafin wannan da za a ce mishi ya daina ba zai daina ba amma ana damkan shi kuma sai ya koma ga Allah Allah na tuba ya Allah na yi alkawari ya Allah ba zan sake ba dan adam kenan Allah yake cewa walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun inda za a mai da su ma da za su maimaita abin da suke ne ƙarya suke Allah ya sani subhanahu wa ta'ala to Allah ta haka ɗabi'an ɗan adam take ba yanda ka iya da shi sai Allah ya halicce shi sai Allah ya ce mi ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين Allah ya ce wa na da'ul mawazinar kista ran tashin kiyama za mu aje ma'aunai na adalci almawazin ibn kasir yake cewa shi ma'auni guda ɗaya ne an kawo shi a jam'i amma dai ana nufin ƙwaya ɗaya Allah ya sa masa suna ma'auni na adalci wato dan Allah nuna maka cewa baya zalunci ran tashin kiyama in aka tara mutane za a kawo sikeli na auna ayyuka to Allah sai sa wa wannan sikelin suna ma'auni na adalci ya ce walwazin yau ma'izin ilhaq faman saƙula da mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffa da mawazinuhu faulaika ladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun suratul a'raf a can kuma suratul mu'minun sai ce fa idza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin ولا يتساءلون فمن ثقل موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون yace talfauju wa hum naruhum fiha kalihun to shi ma'auni na adalci da Allah ke kira ya kamata ya zama duk wani ma'auni a ce na adalci ne baya halatta a ce kwanon da za ka yi awu da shi ka kwankwasa shi daga ƙasa don abin da za ka auna ya ragu ko masu sai da dankali kaga wannan garwan sun bubbuga ta taso ta ciki kasan suke bubbugawa ta motsi kuma saboda hauka na dan adam abinda zai ragun fa yan kwayoyi ne ba zai yanke talauci ba ba zai taba yanke ma talauci ba amma shi sai yayi cuta gwangwami ma kaga me sai da gyada ta matsi me sai da gyada fa suna da dabaran da za su lankwasa ko su matsa shi yadda wasu 'yan kwayoyin gyada zai ragu to duk wannan zalunci ne ko masu gidan mai settings ɗin wannan mitan kaga an canja shi kaga yana gudu ka sha lita goma shi ka biya a baka lita takwas amma ga shi na nuna ma goma ne settings ɗin ake gyarawa a canja a adjusting ɗin shi duk ana wannan abu duk wannan sai an yi bayani ranar gobe kiyama duk wani abin da ma'aunin da ka canja shi kowane iri ran tashin kiyama sai kaya bayani duk ma'auni sunan shi ma'auni na adalci ke sa shari'a ake kiranta da justice sai a ce ministry of justice amma karya ne ma adalcin da ke wurin nan ne mahaikatan zalunci gaba daya to shi yasa kowa ya ji tsoron Allah Allah ya ce wa nada'ul mawazin al-qista li yawmil qiyamati za mu ajiye ma'auni na adalci ranar tashin kiyama fala tuzlam nafsun shay'an ba za a zalunci rai ko da da komai kankanta abu Allah ba zai zalunci ba ba yanda za a kai aikin lada Allah rage maka dan baya son ka ba yanda za a yi kara maka zunubi kwaya ɗaya tak dan baya son ka shi yasa ce alwazun din na alhaqu ne na gaskiya fala tuzlam nafsun shay'an ba za a zalunci rai ba komai kankantan abu ke sa Allah faɗa cikin ayoyi daban-daban yake cewa inna Allah la yadhlimu mithqala dharratin Allah baya zalunci ko da da ƙwayan zarra ne wa in taku hasanatan yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran azima idan kai aikin lada sai ya ninninka ladan ma kaga adalci din kenan shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗa kan harshen annabi sayyidina luqman yace ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir to shi na anan sai Allah ce wa in kana mithqala habatin duk abin da ka aikata ko da kwayan komayya ne komai kankantan shi a taina biha za mu zo da shi ranar gobe kiyama za ka sha mamaki akwai abin da ka aikata kai ka ɗauka ba komai ba ne sai a nuna maka shi kai kai wannan abu shi ne wa in kana miskala habbatin a wata ruwaya miskalu da zamma habbatin kowanne ya inganta a ruwaya kuma da larabci idan ka ɗauki wa in kana miskalu habbatin he zamo kana al'irabi ta zama tamma ba na kisa ba in ka ɗauki wa in kana miskala habbatin bil fataha ta kana ta zama na kisa a wajen malaman nahau to komai kankantan abu ko da ƙwayan zarra ne a ta yi na biha Allah sai ya ce wa kafa bina hasibina Allah ce mun isa masu hisabi Allah ke jinjira wa kanshi lalle mun cika mun tumbatsa mun isa mu ne masu hisabi babu wanda ke hisabi in ba Allah ba shi zai tsaye da sarki ya tambaye shi in ba Allah ba mai tambaye shi shi zai tsaye da gwamna ya tambaye shi in ba Allah ba babu mai tambayin gwamna shi zai tsaye da shugaban kasa ya tambaye shi in banda Allah ba mai tambayin shugaban kasa yasa ce wa kafa bina hasibina lalle Allah ce mun isa masu hisabi to wannan mizani din da Allah ke magana cikin wannan ayan ya tabbata cikin hadisi ingantacce hadisin Bukhari da Muslim ruwayan abu huraira Allah kara masa yadda a cikin bukhari ma shine hadisi na karshe gaba daya daga shi bukhari ya gama littafin shi annabi ce kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim yace kalmomi ne guda biyu yace khafifatani alal lisan suna da saukin fada akan harshe ba su da nauyi amma saƙila ta ne fil mizan suna da nauyi a ma'auni ranar gobe kiyama sannan ce kuma habiba ta ne ilar rahman ubangiji na son su sai annabi ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan kalma akwai wani sirru a cikinta da in ka rike ta zaka sha mamaki subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim idan ka ɗauki subhanallahi wa bihamdihi kadai annabi ya ce in ka karanta shi a yini guda daga safe zuwa rana ka ce kawai subhanallahi wa bihamdi sau ɗari duka duka bai wuce minti biyar ba minti biyar ka gama annabi ya ce na farko abinda za a baka shine za a kankare ma zunubai dubu ko kuma baka da zunubai saboda kai waliyin Allah ne zai yiwu sai Allah ce to a rubuta maka lada dubu kadai fa minti biyar ka gama kuma in ba Allah ba wake ba da irin wannan ladan Allah kadai ne ake masa aiki kadan ya ba da lada da yawa amma gwamnati sai ka aikin kwana talatin ta baka albashi dubu saba'in dubu ɗari dubu ɗari da hamsin daga lakcara dubu ɗari da hamsin albashi shi profesa ya tsufa da boko turanci kaman kwado albashin shi bai wuce dubu ɗari biyar ba har yau amma wani barawo a sanad yana daukan miliyan 33 mara amfani ban gane ko kun gane ba likita consultant nawa ne albashin shi shi ma bai wuce haka ba amma wani mara amfani sanatan banza ana bashi miliyan 33 da likita da sanata wanda ya fi amfani a cikin mutane likita ɗaya fi sanatocin nan gaba ɗaya su amfani dukansu su 109 na rantse da allah likita guda ɗaya fi su soja guda ɗaya fi su amfani ɗan sanda guda ɗaya ya fi su amfani ko immigration ko custom ko yan firzinya duka waɗannan masu kakin yan civil defense su sun fi waɗannan kattin barayin amfani ya ko kai shiru yanzu amfanin da jami'an tsaro suke muku bai fi na waɗancan mutanen ba wallahi ya fi yanzu inda za a ce a buɗe gidan yari kowa ya fito ai ba za a zauna lafiya ba ku gane ma'aikatan suna da amfani kenan tsare sun da aka yi to tsare sun da suka yi nan sun fi waɗancan kattin amfani masu zaman kashe wando wannan shine gaskiyar magana ku yi hakuri annabi ya ce habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim hadisi ya tabbata daga manzo alaihi salatu wasalam ruwa ingantacciya mun karanta shi a cikin tafsiri annabi yana bayani ne game da shi wannan ma'aunin shi wannan ma'aunin ya tabbata ran tashin kiyama za a kawo shi tuna daga cikin abin da zai taimake ka shine ka mutu da tauhidi idan ka mutu da tauhidi insha Allah ba za ka shiga wuta ba ka rike wannan abin da kyau kar ka je wa Allah da shirka in kana so ka haɗu da Allah lami lafiya babu kai babu shirka ka guji bokaye da 'yan tsubbu da matsafa za su raba ka da imanin ka ne suna so ne ku yi taron dangi a cikin jahannama kai sallama cewa babu mai yi in ba Allah ba Allah ke sawa shi ke hanawa shi ke bayarwa shi ke hanawa shi ke kashewa shi ke rayawa babu wanda kake jin tsoro in ba Allah ba ka yi imani da duk abin da ka samu a duniya Allah ne duk abin da ka rasa shi ne bai rubuta za ka samu ba to za ka daina kulle-kulle da munafunci da tsafe-tsafe za ka zauna lafiya kuma za ka shiga kabari lami lafiya to in ka mutu akan wannan ran tashin kiyama annabi ya bada labari alaihi salatu wassalam ga wanda ya mutu akan tauhidi yace mutum ne ya mutu akan tauhidi aka kawo shi aka bude masa fayil din shi paper takarda guda ɗaya aka bude annabi ya ce tsayin takardan iyakallonka kamar da zan yi haka daya to tsayin ta shine iyakallon mutum aka zo aka aji duk abin da ke ciki shine ka aikata kaza ka aikata ka duk laifi ne aka dinga karanta mishi da aka gama karantawa sai Allah ya tambaye shi babu tafinta tsakanin shi da Allah wannan abin da mala'ikuna suka rubuta a duniya kayi sun zalunce ka yace Allah ba zalunce duk nayi wallahi duk abin da suka faɗa nayi kana da wani uzuri da yace ban da wani uzuri sahaban iskanci ne ya Allah ban kyauta wa kaina ba da ya sallama wa Allah cewa yayi laifi sai Allah ya ce to kana da wani aikin lada da za ka iya kawo waye ka da wannan ya ce ban da shi ni ban san wani aikin ladan da nake da shi ba Allah ya ce inna laka inna lahu indana lal husna in ji annabi Allah zai ce kana da wani lada guda ɗaya a wurin wanda ya fi ƙarfin wannan annabi ya ce za a umarci mala'iku su ɗauko wata ƴar takarda ya kira ta da bitaka bitaka shine ID card girman takardan kamar girman ID card kamar katin ɗan ƙasa ko katin zaɓe kowa ya yanka ko girman takardan bai wuce wannan ba annabi ce sai a kawo ta sai ce ya Allah wannan yar takardan me za ta yi da wannan tarin takaddun idan aka ɗaura takaddun a skeli annabi ce a ɗaura wannan yar takarda kamar ID card a wannan skelin wannan ɗin sai tarin jaye wancan gaba ɗaya annabi ce ba abin da ke cikin wannan takardan fa sai la ilaha illallah ita kaɗai ce a rubuce bi ma'ana ya mutu akan tauhidi kenan ya ba wannan kalmar haƙoƙinta to idan kana so ka shiga aljanna ka ƙoƙarin kiyaye haƙoƙin la ilaha illallah da izinin Allah aka shiga sauran matsalolin duk za a gyara ina fata an gane na faɗa kwanaki a tafsiri ko Allah yana da rahama mai faɗi yace wa rahamati wasi'at kulli shay'in rahamata ta yalwaci komai amma tauhidi kan kar ayi wasa da shi tauhidi na samun matsala ba abin da zai amfane ka ranar gobe kiyama da sallanka da azuminka da zakka da hajji da umra da komai Allah ba za su yi amfani ba matukar tauhidi ta ruguje dan shine foundation kamar a zo a gina gida ne a kashe kuɗi a sama foundation din bai da kyau zai rushe kuma zai rushe ba to haka tauhidi take sai Allah ya ce
ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون Allah ce wa laqad atina Musa alkitaba hakika mun ba wa annabi Musa littafi na at-Taura wa Haruna da annabi Haruna annabi Harun da shi da annabi Musa uwa ɗaya uba ɗaya suke annabi Haruna kuma shine babba wan annabi Musa ne da ake cewa wai dangi ne a uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ƙarshen dangantaka kenan ko to haka annabi Musa da annabi Haruna suke Allah ce wa laqad atina Musa wa Haruna al-furqana annabi musa da annabi haruna mun ba su alfurkan alfurkan wasu malamai suka ce shine littafin attaura haka mujahid ya fassara ibn jabar allah mishi rahama imamu katada shi ma ce attaura halalu hawa haramuha a ciki akwai bayanin halal akwai bayanin haramun akwai bayanin albatil akwai bayanin alhaqu gaskiya da ƙarya an yi bayanin komai filla filla dake dake shine alfurqana din to allah ya ba su wannan sannan shi annabi haruna shi kaɗai ne a tarihin duniya mutumin da aka masa addu'a ya zama annabi shi kaɗai ne babu wanda aka roƙi allah ya mai da shi annabi in ba annabi haruna ba shi annabi musa ƙanin nashi kenan a lokacin da allah ba shi manzanci sai ya ba wa allah uziri ya ce na farko shi yana da matsaloli matsalolin shi na farko yana ina in yana magana to manzo kuma yana ina kaga ai ba za a fahimce shi ba ya ce to annabi haruna afsahu minni lisanan ya iya magana Allah ba shi fasahan zance sai ya ce to fa arsilhu ma'i rid an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun ya ce rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ya Allah ka bani waziri mataimaki daga cikin dangina ya zama annabi amma annabi haruna nake so Allah ce kala kad uti da su laka ya Musa wala kad mananna alayka marata ukhra yace abinda ka tambaya duka mun baka gaba daya an bude maka kirjinka inan ma ataki an cire ta daga ranar hareba duniya bai kara yin ta ba duk abin da ya roka sai da Allah ya bashi yace wala kad mananna alayka marata ukhra mun maka baiwa da kyauta kala kala banda ma abin da ka roka za mu kara maka wasu to annabi musa alaihi salatu salam ya roƙa wa ɗan uwan shi ya zama annabi kuma manzo shi yasa Allah ya ce laqad atayna musa wa haruna al-furqana wa diya'an da kuma ad-diya wanda shine haske na shari'a wanda ke haskaka zukatan bayi domin shi imani haske ne shi yasa Allah ke cewa ya kira alqur'ani da haske a wurare daban-daban ya kira musulunci da haske ya kira manzan Allah da haske ya kira kan shi ma da haske Allahu nuru samawati wal ardi Allah shine hasken samai da kasai sannan ya kira annabin rahama da haske Qur'ani da haske sannan kuma a musulunci ma da haske to anan diyan din haske ne na imani wa zikiran da kuma ainihin zikiri wanda shine tunatarwa wa'azin da suke da gargaɗi da suke yi amma kaɗai lilmut taƙina ga masu takawa don shi wa'azi kaɗai na amfanin mai tsoron Allah ne wanda bai tsoron Allah fa in ana masa wa'azi yadda ka san tatsuniya haka yake jin abu ba abin da yake karuwa da shi to sai Allah ya ce allazina yakhshawna rabbahum bil ghaib su masu takawa nan su ne suke tsoron ubangijin su bil ghaibi ba su taba ganin shi ba ba mu taba ganin Allah ba muna jin tsoron shi mun yi imani da shi wannan ma na cikin darajar da mu muke da shi ba mu ga annabi ba mun yi imani da shi annabi ya faɗa cikin hadisi ya gaya sahabbai ya ce za a yi waɗansu mutane a bayana za a samu ɗaya daga cikinsu zai iya ba da abin da ya mallaka gaba ɗaya a duniya don ya gani haka ne ko ba haka ba akwai wanda yau zai ba da komai don ya ga manzala inda yana rayu amma babu shi ba za a gan shi ba sai da ka gan shi aljanna insha Allah to Allah ya ce sun yi imani da ubangijinsu bil gaibi ubangiji ne na gaibu wa hum min as-sa'ati mushfiqun sannan kuma suna taka tsantsan suna tsoron tashin kiyama dan idan kana tsoron tsayuwa gaban Allah zaka ji tsoron saba mishi dan ko aka ce za a kai ka gaban alkali ya zaka ji ko za a kai ka gaban DSS zaka ji duk hankalinka ya tashi to ina kuma gaban rabbul izzati wal jabaruti ka tsaya gaban Allah babu tafinta yanzu ka zauna ka yi tunani ka ce yanzu in na tsaya gaban Allah ya tambaye ni wani amsa zan bashi Allah ce na baka shekaru arba'in me kai da su na baka shekaru hamsin me kai da su kai wa kanka tunani wani amsa za ka ba wa Allah sai aya ta ƙarshe Allah ya ce ne وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون
Allah ce wa haza zikirun wannan alkur'ani zikiri ne mubarakun mai albarka an zallahu mun saukar da shi Allah ya kira ƙur'ani da littafi mai albarka babu wani littafi mai albarka irin alkur'ani Allah ya ba da alkur'ani gare mu don mu karanta mu samu lada mu karanta mu yi aiki da shi mu karanta mu roki Allah da shi duk ana wannan da alkur'ani ya halatta ka karanta ƙur'ani ka yi addu'a ya halatta ka karanta ƙur'ani a yi magani da shi maganin da bai saba wa shari'a ba ya halatta a karanta ƙur'ani a fassara shi don a san me yake cewa a yi aiki da shi shine zikirin mubarakun anzalnahu zikiri ne mai albarka da Allah ya saukar mana da shi ya Allah mun gode maka afa'antum lahu munkirun shi yanzu alƙur'ani kuke wa inkari alƙur'ani kuke musawa ya ce ayi ba ku yi ba ya hana ku ki hannuwa Allah ke tambaya wai a bashi amsa afa'antum lahu munkirun yanzu alƙur'ani kuke musu alƙur'anin kuke wa inkari ya Allah ba ma inkari ya Allah mun imani da alƙur'anin ka ya Allah mun sallama maka a nan za mu tsaya saboda lokaci yayi daga gobe insha Allah za mu fara shiga kisoshin annabawa kuma salon karatun zai canza insha Allah abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah mana afwa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah اللهم آمين